أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na laraba goma sha tara ga watan ramadan a shekara ta 1435 ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine sha shida ga watan bakwai a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a dori akan abinda muka tsaya a kansa jiya a darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar kuma duk abinda kuka ciyar ko kuka ba da shi taimako na dukiyar ku aw nadartum ko kuka alwashin sa ko bakance min nadrin na wani bakance fa inna Allah ya'lamu to Allah yana sane da shi wa ma lidh-dhalimina min ansar azzalimai ba su da masu taimakon su malin sa'id yake cewa hadha fihi almujazatu ala nafaqat wato wannan aya abinda ke cikin ta babba shine ba da sakamako akan abinda mutum ya bayar na taimako kullum muna cewa nafaqa ma'anarta daukar nauyi kulawa ba da taimako ba lalle iya maganar abinci ba yawa wajibiha wa mustahabbiha ko wajibi ko ta mustahabbi sakamakon da Allah zai bayar a kai to shine aka faɗi a wannan aya ɗin qaliliha wa kathiriha mai yawanta da kuma kaɗan ɗinta ma'ana ko mai yawa ko kaɗan allaci amara Allah biha wadda Allah ya umarni a bayar haka nan wan nuzuri allati alzama al mukallafu nafsahu kuma da bakance wanda shi bawa shine ya dora wa kansa shi Allah bai dora mutum ba dama bakance shine mutum ya yi alwashi ya ɗauki nauyin cewa ya ɗora ma kansa wani abu wanda da ba wajibi ba ne allah bai ɗora masa misali ya ce na yi bakance tsakanina da allah in na ci jarabawa a makaranta jarabawa nan da za mu fara zan yi azumi uku to wannan kai ka ɗora wa kanka allah bai ce duk wanda ya jarabawa ya yi azumi uku ba da kai ka zaɓi ka ɗora wa kanka to irin wannan abin duk abin da kuka yi allah na sane da shi wannan malamai suna tattauna akan irin wannan uslubin Allah subhanahu wataala ya ce wa au nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu da tattaunawa malamai shin wannan yana nuna mana umarni ne nan a rika bakance ko kuwa ko ba umarni bane asalin abin da zo wannan ba umarni bane sannan asalin abin da zo mana a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hani akan yawan yin bakance har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil shi da ma bakance amfanin sa kawai shine idan mutum marowaci ne ya dora ma kansa wani abu da za dan jawo wani abu daga wurin sa banda wannan ba shi da wani amfani haka duk abin da Allah bai dora ma ba karka dora wa kanka wani abu to amma duk da haka anan abin da ake faɗi Allah subhanahu wata'ala yana sane cewa yana sane baya nufin yana son ayi bakance mun gane wannan shi sa malamai suke ba da misali yanzu idan mutum aka ce da shi in sarakta fa innaka tu'aqab ko fa inna Allah ya alam in kai sata to Allah ya sani kaga wannan baya nuna cewa ake aje a sata mun fahimci abin da haka abin da ake faɗa dai kawai shine asali in mutum ya ɗora ma kansa wani abu na bakance a rayuwarsa ta duniya to ya sani Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da haka shikenan abin da ake so a faɗi to sannan sai ke cewa wa inna Allah ta'ala ya alamu ha Allah yana sani fala yakhfa alaihi minha shay'un babu wani abu daga cikin waɗannan abubuwan ko na faƙar kun san dai na faƙa yanzu abinda mutum zai bayar na dukiyarsa sawa'un ciyarwa ce ko taimako ko wani iri na alheri a ko na faƙaɗin ko kuma shi bakance ɗin to babu abin da ke ɓuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ya alamu ma sadarat anhu ya kuma san irin halin da wannan aikin ya fito a kansa hal huwa al-ikhlasu aw ghayruhu mutum da ya bayar da wannan dukiya ko ya bakancan da ikhlasi yayi ko ba da ikhlasi ba Allah ya sani ko bai sani ba ya sani sai ce fa in sadarat an ikhlasin in wannan abun ya fito daga mutum ne ta bangaren ikhlasi dan neman yardar Allah mutum ya aikata wa talabil limardati llahi kuma dan neman yardar Allah subhanahu wataala jaza alaiha bil fadli al azim wa thawabil jasim to Allah zai bada sakamako akan haka da falala mai girma da kuma wato lada wanda ke shi ma babba wa in lam yunfiqil abdu ma wajaba alayhi min an-nafaqat wa lam yufi ma awjabahu ala nafsi min al-manzurat aw qasada bidhalika rida al-makhluqat fa innahu zalimun qad wada'a ash-shay'a fi ghairi mawdi'ihi malamin yake cewa in ko mutum wato shi bawa bai ci da abinda ya wajaba a kansa ba na nau'o'in ba da dukiya kuma bai cika abin da ya dora ma kansa ba na bakance da makamantansu ko kuma a ɗauka ya yi ɗin amma kuma ƙasa da bidalika ridal makhlukat asali ya yi wannan ne domin abubuwan halitta wato mutane su yadda da shi don su ya yi ba don Allah ba to in yi haka fa'innahu zalimun to shi azzalimi ne qad wada'a shay'a fi ghairi mawdi'ihi to ya sanya abu ba a bigiransa ba wastahaqqa al-uqubata al-balighata kuma ya cancanci uquba mafi kaiwa matuka walam yanfa'hu ahadun min al-khalqi walam yansurhu babu wani mutum daga cikin mutane wanda Allah ya halicce su wanda zai taimaka masa kaga kenan wannan ya nuna idan mutum yayi aiki dan mutane to yayi hasara duk wanda aikinsa ba don Allah zai ba hasara zai domin me mutane wai mutane ma me suke da shi ne in kayi abin da za su yaba maka banda wannan kalmar ta yaban akwai ƙari ba abin da za su yi maka banda kalmar yaban nan kuma kalmar yaban za ta iya zama gaskiya za ta iya zama ƙarya ba dukkan ɗan adam za ka samu yabansa ba za ka yi abin daidai ne la'alla ma za ka yi abin da Allah yake so amma mutane suna zargin ka za ka yi wani abin mummuna kuma mutane su yaba maka don haka don me zai zama za ka nemi yardar Allah a yardar mutane babban abin da za ka nema shine neman yardar Allah Allah yana nan da'iman dan adam ba koyaushe yake nan ba kuma dan adam zai karya shi in ya yabe ka zai iya zama ya yabe ka ba da gaske yake ba mutum nawa ne suke yaban mutane amma a zuciyarsu zagin su ana yi ko ba a yi ko saboda mutum yana da wani matsayi sai a zo a taru a gindinsa kaza da kaza amma daga cikin manyan makiyansa waɗannan da suke gindinsa suna ciki ana yi masa duk abin da za a yi na girmamawa a zahiri amma a zuciya babu to Allah in ya ce ya yarda da kai mutane suka ce ba su yarda da kai ba wanne ka fi zaɓa dole na Allah ya kamata ka zaɓa shine ne yake faɗin idan mutum ya juya wa Allah baya ya fuskanci mutane baya son yardar Allah yardar mutane yake so to ya zalunci kansa don haka kuma su mutane din ba za su amfane shi da komai ba duk taimakon da za su iya ba za su iya su taimaka masa a hannun Allah ba subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce falihaza qala wa ma lizzalimina min ansar su azzalimai ba su da mataimaka kaga nan ba a ce azzalimai ba za su iya taimakon ka ba a'a su kansu ba za su ba wanda zai iya taimakon su don nuna cewa su ɗin ma ba za su iya taimakawa kansu ba kuma babu wani wanda zai zo taimake su don me sun yi zalunci sun nemi yardar mutane a maimakon yardar Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah maduki ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi in kun bayyana kun fito fili da annafaqati ko as-sadaqati sadaqoƙinku da kuke bayarwa in kun fidda sadakar ku an ganta kuru-kuru fa ni'imma hiya to ma dallada hiya ma'ana ma dallada ita ita me sadakar ko ibda'in duka zai dauka ma dallada bayyanawar ma dallada ita sadakar Allah kuma zai karba in tubdu sadaqati in kun bayyana sadakokin ku kuka yi su a bayyane har mutane suka gani to ma dalla wa in tukhfuha in ku kuka boye su wa tu'tu al fuqara kuma kuka baiwa fakirai fa huwa khairul lakum to wannan yafi muku alheri wannan ya nuna me halaccin bayyanawa amma kuma boyewa tafi ai nassin kurukuru yake haka a sannan sai ce fahuwa khairu lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku daga cikin zunubanku wallahu bima ta'maluna khabir malam sa'id yake cewa Allah madauki Allah madauki yana cewa wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne mai tsananin sani wanda ya san ciki da waje na abunku musamman abin da kuke aikatawa wannan shine abin da ake bi da khabir khabir alladhi khabara shay'a shine wanda ya san abu zurfinsa bayyanansa da cikinsa mai shi yasa mai khibra ake cewa mai experience ake ce masa mai khibra da larabci khibra ake cewa mutumin da yake ya san abu sosai yadda ya kamata to Allah subhanahu wa ta'ala bin akimin da khabir wasu na cewa mai bada labari saboda sun ga lafazin khabar asalin khabir ma'ana wanda ya san abu ciki da waje ba abin da bai sani ba nasa masani cikakken sani to malam sai ke cewa ai in tubdu sadaqati ma'ana abinda wannan aya take nufi in kun bayyana sadaqo'inku fatudhiruha su zama sun bayyana kun bayyana su kurukuru wa takunu alaniyatan ta zama a bayyane haythu kana alqasd biha wajh Allah inda har ya zama abinda kuke nufi shine fuskar Allah wato dan Allah kuka yi fuskar Allah anan a wannan aya da ayoyi masu kama da wannan me ake nufi da fuskar Allah ta bangaren ma'ana ana cewa ma'ana kun yi don Allah ikhlasi ake nufi to amma wannan kada wani ya fahimci kore siffar wajuhu ga Allah Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa kansu kansa alwajhu cewa shi yana da fuska ba a iya wannan ayar ba akwai ayoyi da dama kullu shay'in halikun illa wajha malamai suna cewa nan ana fadar wajh ana nufin zati amma ta bangaren babin asma'i wa sifat malaman wannan gefen a tauhidi suna cewa ko da an fassara wajhu da wani abu daban ba wajhun ba to ai ba mun sani cewa asali saboda akwai siffar wajhun ne shi yasa aka faɗe ta ba a dangana fuska ga wanda ba shi da fuskar ko da idan aka faɗi fuskar ba ita ake nufi ba kun gane wannan misali a bango haka ginin bango in ana cewa idan bango saboda me yanzu idan ka ba da misali ka ce idan bango guda biyun nan kaza da kaza ba wanda zai fahimce ka saboda an san bangon ba shi da ido amma idan ka ce misali a kafaɗi jikin bango bango yana da jiki ko ba shi da jiki amma ba irin na komai ba yau don haka amma ba a tabbatar da kalmar sai dama saboda akwai ta da Allah ba shi da fuska asali ba za a ce wajihin baballanta na a zo a ce ana nufin wani abu daban Allah sa kun gane abin da ake nufi yau dan akwai nusus irin waɗannan suna zuwa a cikin alkur'ani a wasu wurare almuradu biha wa in kanat fi zahiriha min nusus sifat walakin ahyanan la tudkhalu fi babi sifati mun karanta wannan daya a shekarar da ta gabata ko kafin ita fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa lillahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma me wajhu Allah malami suka ce wannan aya la yuqsadu biha aw la yuradu biha al-kalam an sifat ba ta cikin ayoyin sifat ba magana sifa ake yi ba duk inda kuka fuskanta to Allah subhanahu wata'ala zai karbi ibadar kuma ana duk inda kuka fuskanta alƙibla ce wannan saboda tafsirin da aka rawato daga mujahid rahimahullahu tabaraka wata'ala al-imam tabari ya rawato shi cewa abinda ake nufi da fa thamma wajhullah fa thamma qiblatullah ya faɗi wannan har malamai suna ta cewa dan me zai yi tawili dan me zai tawili malam ibnu taymiya yake cewa wannan asali wannan ayar ba ma a cikin babu sifati take ba amma ai dama ba a faɗin wajihin sai saboda akwai wajihi mun fahimci abin wannan dai dan tunasarwa ne saboda ya riga ya gabata abinda ake nufi da wajhullah a cikin abin da ya shafi infaqin dukiya ana zancen mai yin ikhlasi amma ba a faɗin wajhun sai saboda dama akwai wajhu ni dai nan nake so ku gane mun fahimci abin da haka Allah subhanahu wataala yana da fuska kamar da ya ambata mana a wasu ayoyi daban-daban sai ce ai in tubdu sadaqati fatudhiruha mun karanta wannan ko sai ce fa ni'ma hiya to ma dalla da ita ai fa ni'ma shay' ma dalla da wannan abun aga wannan abun yana nufin ko nafakar ko sadakar kenan ko kuma me shi ibda'in bayyanawa din urukuru a alhusul ko yace fa ni'ma shay'u hiya li husulil maqsud biha saboda abinda ake nufi da ita ya samu domin me ake so in ka bada sadaka na farko ta je gun wanda ya cancanta ta je na biyu kuma ya zama wanda kuma shi kamata ka ince na farkon na farko ya zama don Allah kai ladan Allah kake so Allah kake so ya biya ka in ka samu wannan sai kuma ya zama ta je inda ake so to in ka ba da dukiya sadaka a bayyane ta je inda ake so an samu maksudi daya sannan lokacin da za ka bayar zuciyarka don me ta bayar don Allah to ba komai don ka bayyana ko ka ɓoye shi ne abin da ke nufi a nan a dama malamai sun tattauna akan wata matsala a wannan hali ake bayyana sadaka al'imamu tabar ya ce wannan ayar maganar bayyanawa musamman tana magana ne akan sadaka ta wajibi wato zakka sadakar wajibi an fi son a bayyana ta mun gano wannan zakka a ba da ita kowa ya san an fidda ita wannan ya fi kuma karantarwa ne ga waɗanda ba su fitar ba su zo su fitar ita ku sadaka ta taɓa'u'i an fi son a ɓoye ta sai dai idan mai bayyanawar zai yi ne don aikoyi da shi in zai yi don aikoyi da shi can a ƙasa kuma dama don Allah ya yi to wannan ba komai don ya bayyana in ba haka ba ya yi ta a asirce tafi tafi kuma lada tafi ikhlasi an fahimci abin insha Allah bambanci da wannan da wannan don haka in zakka ce kada mutum ya ce shi yana tawazu'un bayyana zakkarsa wai baya son a ga shi mai riya ne a'a ka fito kuru-kuru ka bada zakka a faɗi cewa wane ya fidda zakkarsa domin kamar da na ambata mana fidda zakka ba wani abu bane da ya kamata a zo a ce sai dai a zo a yi maka murna cewa ka sauke haƙƙin Allah a kanka amma baya buƙatar ma a ce sai an ce maka an gode yawwa Allah samu dace to sai shi ai wa in tukhfuha ai tusirruha kuka sirranta ta kuka bada ita a asirce wa tu'tuha al-fuqara kuma kuka bada ita ga fakirai fa huwa khairul lakum to wannan shine mafi alheri gare ku fa fi hadha malam sa'id yake cewa a wannan maganar da Allah subhanahu wataala yayi anna sadaqata sirri ala alfaqir afdalu min sadaqati alaniya sadaka da za a bada ita ga fakiri a asirce tafi sadakar da za a bada ita a bayyane wa amma idza lam tu'ti sadaqat alfuqara amma idan ba a baiwa faƙiran sadakar ba ma fa mafhumul aya to abinda zamu fahimta na mafhumul mukhalafa na wannan aya anna sirra laysa khairan min al-alani abinda zamu fahimta anan shine shi kansa asirtawar ba bai fi bayyanawa ba in har ba a bayar ba ba ku gane ba ne lalle ba gane ba idan ana kwatance ne tsakanin bayyanawa da asirtawa to ana yin kwatancen ne idan an bayar idan an bai fakiri dukiyar ta isa gare shi to a lokacin sai a duba a ga wacce ce tafi in bayarwar hakika za a bayar bayarwa a bayyane ko ku bayarwa a sirce to a sirce tafi idan kuwa mutum bai bayar ba to me fa'idar a ce masa asirtawa tafi bayyanawa mun fahimci abin yawwa da asali ba a bayar ba wanda bai yi aiki ba ai ba zancen ai masa ma mufadala tsakanin yin asirce ko a bayyane mun gane wani abu ma'ana da a ce baka bayar ba to bayyanawa ta fi ashe matakin uku ne bayarwa a asirce shine mafifici sai bayarwa a bayyane to duk wannan biyun sun fa a ce ba a bayar ba domin da a ce ba a bayar ba la a bayyana la a ɓoye wanda a ce an bayar a bayyana saboda maksudi alal akalla maksudi na farko ya samu shine isar abin zuwa ga inda ya kamata ko da an samu matsala a ikhlasin mutum to nan kuma shi ya rasa aikin amma fakiri da ya samu haƙƙinsa to da fakiri ya rasa kuma mai aiki bai bayar ba bai samu ikhlasi ba kaga an yi mai an yi zubar gada duk babu komai gaba daya shi mai bayarwa bai bayar da ikhlasin ya samu ladan ikhlasi bai bayar kuma dukiya ta isa ga fakiri ya samu lada ta bangare biyu ba sannan kuma da a ce gwanda a ce ya bayar ko ba ikhlasin fakiri da ya samu haƙƙinsa duk da dai kuma an fi so ya samu ikhlasi to shine dai abin da malamin ke nufi anan da a ce ba a bayar ba gaba daya gwanda a ce an bayar a bayyane shine ma'ana فمفهوم الآية أن السر ليس خيرا من الألانية سري بذي ذما شيء فأبينا بقول دا أي أبينا إذا دا أتي بذا أي أبو إندي بذا أي أبو ينبا دا أتي قبا دا بذا أي بقول دا أي مي أي أبينا إن شاء الله ينزل أنقاني سيسي فيرجع في ذلك إلى المصلحة نهك كوي abin da ake komawa gare shi anan shine maslaha menene fi maslaha a inda ya kamata a bayyana to a bayyana kamar da na ambata mana dazu idan mutum wanda ake koyi da shi ne yanzu a ce za a fidda zakka duk da cewa ta wajibi ce ko a ce an zo neman taimako kamar lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wata rana wasu mutane suka zo mujtabin nimar suna sanye da tufafin wato abin nan fatu kayan fata ne a jikinsu babu kaya da aka saba da shi saboda babu talaucin yayi yawa suka zo neman taimako manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai taimaka waɗannan shine ake ta kawo taimako wanda ya kawo taimako wanda ya fara bada taimakon bayan ya sa nasa shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha asalin wannan hadisin kenan shi yasa har wasu masu cewa duk abin da suka yi ma ai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sanna sunnatan a kirkiro wani abu a ana nufin abin da yake dama sunna ne karaya shi ba ana nufin abin da babu shi ka kirkiro ba ba a kirkiro sabon abu a musulunci amma kun ga ai infaki menene sabon abu ne kafin wannan mutumin ana ba da taimako ko ba a bayarwa ana bayarwa ashe ba shi ya kirkiro ba da taimako ba wannan mutumi ya raya ba da taimako ne a ranar nan saboda wannan bukata da ta taso sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi cewa duk wanda ya sannanta sunna hasana to zai samu ladanta zai samu ladan duk wanda ya aiki da ita ba tare da an rage ladan wannan din daga ko ladan wancan din wanda za a dauko a ba wannan ba ma'ana duk wanda ya koya maka wani abu in dai har kai aiki da shi duk ran da kai aiki da shi to za a baka za a bashi kai ladan wannan aikin da kai kai ma bayan an baka naka wannan yana cikin fa'idar da mutum zai samu in harkarsa shine da'awa zuwa ga addinin Allah duk abin da ka koya mutum yayi aiki da shi to duk ran da ya aiki da shi nan to kai ko alwala ce ka koya wa bawan Allah kisa malamai masu koyarwa ko a islamiyya da kuke koya ma yara ko a primary wallahi mutum ya sa ikhlasi wajen koya ma yara addini ina iya tuno a rayuwata ta yanzu nan wanda ya fara koya min alwala ban manta shi ba kaga wannan da na manta ma to ladansa yana nan duk ran da ne alwala sai ya samu wannan abu wannan fa shine ladan koyarwa haka shi bai kamata mutum yana ana cewa ya koyar da addini yana ja baya ba ya kamata a ce mutum don samun ladan nan bai yi wasa da abun ba Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikhlasi wajen duk abin da zamu sai ce fa in kana fi izhariha izharu sha'airid idan abinda wato za a bayar na taimako ko sadakar ce ko ba sadaka ba in wato abinda yake tafe da ita shine akwai bayyana alamomin addini shine sha'airid din wa husulil iqtida'i da kuma samuwar koyi da mai bayarwar wani hauhi da makamancin haka fahuwa afdalu min al-israri to bayyanawar anan tafi boyewa in mutum kamar da na fara faɗa wanda za a yi koyi da shi ne ya ce ga abu kaza kowa ya ga ya bada nasa taimakon to wannan zai zaburar da mutane su ma su koyi ɗabi'ar mutane sai wajen bin shugabanninsu duk abin da ake da shugabanni in wanda ake gani din nan a gaba ya aikata wani abu yanzu nan za ga jama'a sun aikata haka ne ko ba yau shi yasa in aka ce misali ana cewa misali wanda zai ce to gashi yau a fara bude asusun taimako kaza ba laifi a gaban jama'a ya fito da nasa ya bayar mai sanarwar saboda me nunawa cewa wannan aikin fa da gaske ne gashi mai sanarwar ya fara da kansa kaga kowa zai ji dadin ya fara amma wani musamman harkar kuɗi ko kun sanya da muke wani za ce to ai gashi nan kullun suna cewa mu bayar su kuma sun noki kuma mun san suna da shi wannan abun duk shaidan ne wasu wasun shaidan ne zai sa ya sa maka wannan abun kuma ya kokarin ya hana ka ka bayar dan haka dai a duba maslaha idan in an bayar a bayyane mutane za su yi koyi to wannan daidai ne a bayar a bayyanan ya fi a bayar a ɓoye in ko ba haka ba in duk ɗaya ne to ka yi a asirce don ikhlasin ka ya samu sai ce wadalla ƙauluhu faɗinsa da yake cewa tu'tu hal fuqara ala annahu yanbaghi lil mutasaddiqi an yataharra bi sadaqatihi al muhtajin wannan yana nuna cewa ya kamata mai ba da sadaka ya rika taharri mai taharri kirdado bincike ganowa wanda suka fi cancanta a basu tunda kun ga Allah madauki har yayin nasu yace wa tu'tu hal fuqara kuma ku baiwa fakirai kaga baya nufin kawai da makasudin shine a bada ita kawai da zai ce wa tu'tu ha kawai a bari amma tunda aka yi nasi akan al fuqara ashe fuqara innan maqsuda ne lafazi ne maqsud ana nufin sa don haka a yi kirdadan a binciki wanda ya dace daga cikin fakirai a bashi ba haka kawai kowa za a biyo ba da fatan mun gane wannan a wannan zai iya kai mu zuwa ga tunanin wani darasi shin mutum ya ba da dukiya direct zuwa ga fakiri ya hana sa'i shi ya fi dacewa koko ya ba sa'i wanda shugaba ya turo aitin da an ɗora shugaba ya karɓa da umarni daga Allah subhanahu kun ga Allah ne ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni khudh min amwalihim kaga wannan umarni ne cewa a karba shi yasa malamai suka ce idan mutum ya hana zakka me ake yi karbar ta ake da karfi dan a tattauna da malamai suka yi akan arkanul islam guda biyar menene idan mutum ya ki yin sa zai kafirta ijma'an la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine shahadar nan ta farko duk wanda ya ki wannan dama bai musuluntan ba aslan to sauran guda hudun anan aka tattauna sallah kaulin mafi yawan sahabbai duk wanda baya yin ta kafiri ne wanda ita ce fatawan jumhurin malamai ta bangaren musamman wanda aka rubuto daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sabani a ciki wasu malaman suna gaba za a kafirta shi ba sai idan yayi inkarin wajibcin ta wannan na san mun sha tattauna wannan akai da kuma maganganun da malamai suka faɗi akai to amma sauran abubuwa fa da zakka da azumi da aikin haji idan mutum ya ƙiba da zakka ya zama kafiri? bai zama kafiri ba har sai idan an kama shi ya ce bai yadda da ita bane shi yasa bai bayar ba shi ma ma'ana in yayi inkarin wajibcinta ka ganin yayi inkari ya karyata Allah madaukaki da ya ce wajibi ce amma in kin bayarwa yayi to abin da za a yi kawai shine a zo a same shi muddin an san sauran rukunan suna nan yana sallah yana azumi kuma da la ilaha illallah tana nan kalau ta zama kalau mutum ya kiba da zakka to idan an samu wannan me za a yi abinda aka dora wa shugaba wajibci shi ma a kansa shine ya kwato tilas daga hannun wannan mutumin din in dukiya ce a banki a bada umarni banki ya dakatar da kaza a lissafa a turo account ɗinsa da statement of account a bincika a lissafa abin da ke ciki a cire in dabbobi ne a je garken a raba a duba wanda suka dace a ɗauka sai a kyale shi har da ba ƙari da manzan Allah sallallahu alaihi bayar idan mutum ya ki din ma za a karɓe ta da ƙarfi kuma da rabin dukiyarsa rabin a raba dukiyar ma gaba ɗaya a kwashe saboda mai saboda ya ba da zakka da haka wannan shine kauli mafi karfi na malamai ba a kafirta shi ba haka azumi in mutum ya ki shi ma uquba ce za a kira shi a yi masa sai idan ya inkarin wajibci haka nan aikin haji jida akwai riwaya da ake rubuto daga Umar duk mutumin da bai je haji ba to ba ba Allah madauki bai damu ba ko ya mutu ba yahude ko ba nasare wannan malamai suka ce ba ta nufin kafirci in mutum bai yi ba muddin dai yana da damar ana sa ran koyaushe ya samu dama zai je amma kuma tabewa ce a ce mutum yana da damar yana da kuɗi yana da sabil yana da nutsuwa yana da istida'a da komai da abin da zai bari a gida amma ce ba zai je haji ba to akwai laifi amma dai ba a ce mutum ya kafirta ba kun san dai wannan maganganu to zancen da nake anan shine idan mutum zai ba da zakka ya je ya ba da ita ga sa'i na hukuma da aka sani ko ko in ya je ya ba da ita ga dare ga fakirin a tafi ko kuma tayi kai kowanne ya yi tayi in zancen yi ne ba mai cewa abin nan zakarsa ba ta bai tun gwa nassin nan wato utu alfukara haka Allah maɗuki faɗa amma idan akwai tsari ɗin na cewa ga sa'i ko don zaburar da wasu mutanen a ce ana tsari wannan ya kawo wannan ya kawo kuma a ilmantar da mutane cewa tsarin nan fa yanzu gashi ma har da ƙarfinsa za a karɓa kuma a baiwa muhutajin la'alla istihadin da za ka yi kai a matsayinka na kai kaɗai na gano mabukacin ƙila kai kuskure in ku akwai ma'aikaci na musamman wanda yake sa'i ne da aka sa shi ya fi kowa sanin gwargwadon da ya zato kyakkyawa da za a yi masa in zai tsaya da aikinsa yadda ya kamata ya fi kowa sanin suwaye fakirai suwaye marayu suwaye miskinai suwaye kaza wannan aikinsa ne to a bashi din nan zai fi saboda sunnanta wannan abun da karantar da mutane kuma da koya musu a tarbiyyar su rika ba da zakka a takaice dai abinda wannan aya take nufi yin kirdado da bincike wajen wanda za a baiwa zakka ba haka kawai za a bayar ba Allah sa mun gane sai ce wala yu'ti muhtajan wa ghayruhu ahwaju minhu kada ka baiwa wani mabukaci alhali akwai wani mabukacin da ya fi shi ma'ana kenan idan za ka bayar ka tsara a jere waye mafi bukata mafi bukatar mafi bukata mafi bukatar mafi bukatar mafi bukata to daga nan za ka faro na can kolin sannan ka yi ƙasa idan akwai wanda ya fi kowa bukata to shi za a fara da shi kar a fara da wanda mabukaci ne amma akwai wanda kuma ya fi shi kar a bashi a bari sai an bai wanda ya fi shi tukuna kafin a bai wannan walan ma zakara ta'ala anna sadaqata khairul lil mutasaddiqi yayin da Allah madauki ya ambaci cewa ita sadaka alheri ce ga mai bada sadakar wa yatadammanu zalika husul thawab kuma wannan ya kunshi cewa za a bada lada kala sai Allah ya ce wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma ƙari akan wancan ladan da za a baku kuma za a kankare muku zunubai fa fihi daf'ul iqabi wannan yana nuna mana tunkuɗe uquba idan mutum na bada zakka ko yana bada sadaka Allah na kade masa wato uquba kai ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin hanyoyin na samun lafiya in mutum ba shi da lafiya ba da sadaka tana ciki in kana ba da sadaka ba ka da lafiya kana da wani ciwo wannan ba da sadakar ka rika bayarwa da niyyar Allah ya warkar maka wannan ciwon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa sadaka tana taimakawa wajen warkewa ciwon jikin mutum kaga ashe kenan ba a wasa da sadaka ba wai kawai maganar a lahira ma a ture ma uquba ba a'a a nan duniya kaga amfaninta ka san mutane sun fi yarda da abin da suke gani yau da kullum to in kana ba da sadaka Allah na ɗauke maka musifun yau da kullum yana ɗauke maka kuma cuta daga jikinka Allah ya warkar da mu baki ɗaya ya kuma kaɗe wanda ba shi da lafiya kaɗe masa wanda ke da lafiya sa Allah subhanahu ta'ala ya kaɗe masa samuwa da wata rashin lafiya yace wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa min khairin wa shar ma'ana yana sanada abin da kuke aikatawa ko na alheri ko na sharri qalilin wa kathir ko kaɗan ne ko mai yawa wal maksudu min zalika almujaza mala ya fassara cewa abinda ake nufi da cewa Allah yana sane da abinda kuke aikatawa abinda ake nufi shine Allah zai saka muku wannan ba ta kore sanin kun fahimci abin galibi wannan irin wuraren in mutum ya zo fassara su da ce abu kaza aka ce amma abu kaza ake nufi shi na gaya mana ɗazu cewa wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana sane da abin da kuke aikatawa sai malami ya ce me wal maqsudu min zalika al mujaza abin da ake nufi zai muku sakamako to ba wai ana nufin ka kore ilimin Allah ka ce nan ba ilimi ake nufi ba sakamako ake nufi a'a ka tabbatar da ilimin domin in ba ilimin ya za a bada sakamako kun gane abin wannan babin tauhidin asma'i wa sifat ne kamar da muka ambaci wancan to mu je ka karanta wannan laysa alayka hudahu bismillah so muke mu tafi da sauri sosai walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم من من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بوركت طيب آه الله سبحانه وتعالى ننكم هنا سوى ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء har yanzu ba mu fita da maganar ciyarwa ba so nake mu gama maganar nan yau darasinmu na gobe sai mu shiga maganar riba a laisa alaika hudahum Allah subhanahu wataala ya ce shiryar da su ba a kanka yake ba shiryarwa ta taufiki ba shiryewa ta bayani ba shiryewa ta bayani wajibi ce wannan wannan kun san bambanci walakin Allah yahdi man yasha amma Allah ne mai shiryar da wanda ya so ai kun san ne bambancin shiryarwa ta taufiki da ta bayani ko kimsawa mutum shiriya a cikin zuciyawa yake yi Allah ne amma shiryarwa ta bayani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah madauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahdi anan ai tadullu wa tubayyinu wa tad'u wa tuballighu shine abin da ake nufi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da'awa kira bayani bayyanawa isar da sako amma shi sakon ya shiga zuciya a juyar da shi har ya zama shiriya zuciyar ta karbi shiriyar wa yake juya zukata Allah ne to shine nan Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laisa alayka hudahu shiryar da su ba akan ka yake ba ma'ana nan kun ana zancen ciyarwa kuma an shigo zancen shiriya me ya kawo zancen ba da taimako kuma a kawo zancen shiriya a ciki cewa waɗanda ba musulmi ba ko ka ba su dukiya da da'awa da sauransu ba wannan ne zai jawo su shirya ba Allah maɗaukaki ne zai sa su shirya mun fahimci amma kai abin da zaka bayar na dukiya kuna yi ne don amfanin kanku dama an sani ba kwa yi sai don neman yardar Allah shine abin da Allah madauki ke gaya mana ana mun fahimci abin ashe ma'ana ka bewa wanda ba musulmi ba dukiya da kwaɗayin ya musulunta ai ana yin wannan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da yawa to amma duk da haka ana tunasar da shi da kuma mu baki ɗaya duk wanda ya wannan shiriyar fa a hannun Allah take mu za mu yi don kwaɗayin su karɓi dukiya don su zo musulunci to amma karɓar shiriya wannan abu ne da yake Allah ne ke sa shi mun gane wannan to shine abin da ke faɗi sai ke cewa laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka bayar wannan ma shardiya ce wa ma tunfiqu min khairin ga jawabinta shi yasa aka fara shi da fa'u fali anfusikum ma'ana duk abin da kuka bayar na taimako a dukiyarku na wani alheri to kanku kuka yiwa shine fali anfusikum Allah subhanahu wataala baya neman komai a gunku wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhillah dama a matsayin ku na mu'minai ai an san ba kwa ba da wani abu sai don neman yardar Allah nan infaqin mu'mini ake faɗa wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum sannan kuma ku sani shi wannan fa abin da kuke bayarwa na alheri to duk abin da kuka mai nan kuma mun dawo shartiyya waccan ta tsakani wa ma tunfiquna illa ibtiga a wajhi Allah wannan kuma nafiya ce kuna bin abun ta farko mece ce shardiya ce menene wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wannan sharadi ne ma'ana duk abin da kuka bayar na alheri to kanku kukewa kun gane wannan sannan sai Allah ya ce wa ma tunfiquna illa ibtiga wajhi Allah ai tunda ku masu imani ne kamar haka Allah ke cewa ai dama ku ba kwa ba da dukiyar ku sai don neman yardar Allah saboda ikhlasin ku wannan shine abin da aka sani a gunku sai kuma aka sake cewa wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum to amma duk da haka kar ku manta duk abin da kuka bayar dinnan na dukiya a nan duniya yuwaffa ilaykum za a cika muku shi sakamakon sa wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba kun gane wannan jimlolin guda uku da bambancin kowanne ta farko shartiyya ta tsakiya nafiya ta uku wato wadda take ta ƙarshe ita ce ita kuma me ita ma shartiyya ce da fatan kun gane me kuma ma'anar sharadin ma'anar muddin kuka yi kaza za a yi kaza in kun yi kaza za a yi kaza can na farko an ce in kun ciyar na duk abin da kuka ciyar na alheri al'ikan ku kuka yi ba wannan kuma ta biyu sharadi na biyu shine duk abin da kuka bayar fa na alheri to ba zai faɗi haka ƙasa banza ba za a ba ku sakamako akai a kun ga jumloli ne sun yi kama da juna amma ma'anoninsu daban-daban ta tsakiyar kuma ana siffanta mana ciyarwar muminai ne cewa dama muminai a sani abin da aka sani shine ba sa ciyarwa sai don neman yardar Allah subhanahu wataala Allah sa an gane to suwa za ku ciyar ga siffofinsu lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah faqirai waɗanda aka takura su aka tsare su fi sabilillah don taimakawa addinin Allah a jihadi la yastati'una darban fil ardi ba sa iya yin tafiya darban nan safaran ake nufi ba sa iya yin tafiya a bayan ƙasa ya sabu humul jahilu wanda yake jahili dangane da halinsu jahili nan ba jahili mutlaƙan ba ai aljahilu bi ahwalihi ana nufin wanda ya jahilci halinsu ya sabu hum yana tsammanin su agniya'a mawadata ne su minat ta'affufi min nan sababiya ai bi sababi ta'affufihim saboda kamewar da suke ba sa roƙo sai ya ce ta'rifuhum kana gane su kana sanin su bisimahum da alamar su mecece la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane ba sa roƙon mutane da naci nan malamai suna tambaya al-manfiyu hal huwa al-qaid aw huwa al-muqayyad aw al-qaid wal muqayyad kilahuma nan mun lura an faɗi wani abu an masa kaidi roƙo da kaidin naci ko shi aka kore to wannan a zahirin lafazin muka bi lafazin yana nuna mana kamar me ake me ake korewa roƙo nacin ake korewa ko ko hadda roƙon zahirin lafazin kamar nacin kawai ake korewa amma an mun duba siyakin da kuma sauran ayoyi da suka taho daga baya da muka karanta can a baya kai duk wannan yana nuna mana siyakin yana kore hatta roƙon roƙon ba sa yi ballantana su yi da naci mun fahimci abin to zai kawo mana da wasu daga cikin wannan bayanan a ya sabu humul jahilu agniya min ta'affufi ta'rifuhum bi simahum la yasaluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim har yanzu ga wata jumla shartiyya din kuma duk abin da kuka ciyar kuka bayar na alheri to Allah fa yana sane Allah yana sane da shi alladhina yunfiquna amwalahum waɗannan da suke ci da dukiyoyin suke ba da dukiyoyinsu billaili wan nahari dare da rana sirran wa alaniyatan a asirce da kuma a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim to ladan su yana nan ga ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu dangane da abin da zasu tinkara nan gaba a mustaqbal wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki a kansu cikin abin da suka bari a bayan su yaqulu ta'ala li nabiyhi Allah madauki na ga yawa manzansa sallallahu alaihi wa sallam alayka hudal khalq shiryar da halitta ba naka bane innama wa innama alayka al-balaghul mubin abin da ke kanka wajibi shine isarwa isarwar mabayyaniya a yi bayani kunga wannan maganar mai kuma fahimta daga cikinta mafhumin ta fa Allah maɗaukaki ya wajabta wa manzansa sallallahu alaihi wasallama bayani isarwa isarwar da take ta kai matuƙa wajen bayani to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'asumi ne ko ba ma'asumi ba ma'asumi ne ya isar da manzanci ko bai isar ba wanne iri ya isar bayyananne ko ko akwai wani abu da ya bari a lungu duk mutumin da ya ce akwai wani abu da ya rage manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai san shi ba ko bai gaya wa mutane ba daga baya wani zai zo ya fito da shi to bai yadda da wannan zancen ba tunda aka wasafta hatta isarwar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa balagi ne mubin kuma mun tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai saba wa Allah ba don haka ya isar don haka duk abin da bai zama addini ba a zamaninsa a yi haƙuri kar a ce sai an cuso shi yanzu ya zama addini duk saƙon da bai faɗe shi ba to dama bai zama wajibi a kansa ya faɗa ba ba wanda zai zo ya ari bakinsa ya ci masa albasa ya ce dama yana so ya faɗi kaza ne ko wani ya hana shi wannan duka tuhuma ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tuhuma ga wani ba irin masu zancen cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba shi da lafiya ya ce a kawo masa alƙalami da takarda zai rubutu masu shi'a suna cewa ai zai rubuta aliyu shine khalifa wa ya faɗa duk duniya ba mai kawo wannan hujjar bal in mutum ya ce abubakar za a ce a rubuta ma ya fi hujja da hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce Aisha kira dan uwanki in muku rubutu sai ce kai na fasa ma ai da Allah da mu'mine ba za su zabi kowa ba sai abubakar to amma ko da ba a ce komai ba a wannan gefen wannan shirun kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a wannan halin ya ishe mu cewa sakon dai da Allah ya ce ya isar duk ya isar da shi don haka ka tuhumi cewa wani abu yake so ya faɗa har a ce wai ko Umar ko wani radiyallahu ta'ala anhum ajma'in su sahabban a ce wai ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baka tuhumi Umar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tuhuma cewa bai yi albalagul mubin ba akwai abin da ya kamata ya faɗa ya ji tsoron mutane yana tsoron za su kashe shi ya kasa faɗa ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al mai Allah ya ce masa fa ma ballagta risalata to mu mun tabbata a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyar nan ba sai da ya isar kuma ba zai isar da abu a ce an boye shi ba da ya isar da shi to da mun samu a wurin wasu domin in wannan misali in kana zance misali waccan kissa kada dai ta ci mana lokaci ta raziyatu yawmul khamis ba ita ce mawdu'in mu ba daga cikin waɗanda suke nan a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiyan yace a kawo masa alƙalami ai akwai Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an shine ya faɗi ya san wannan abin za a rubuta ko kowa ya faɗa in akwai wanda zai faɗa shi yafi cancantar ya faɗa to kuma shi ma bai je ya dauko alƙalamin ya kawo ba yana cikin waɗanda suka ce to a kyale annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kuma ma da ya fishe ce to shikenan kowa ya fita aka fita amma da abin nan wajibi ne a kansa sallallahu alaihi wasallama to ba zai bar duniya ba fa sai ya faɗa musamman alhamis ce yayi washe gari juma'a kalau bai ma ba su ma ba komai kuma har yayi wasu maganganun yace as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum a rika kula da sallah ku kula da bayin da ku kula da bayin da ke hannunku wannan magana ce ko ba magana ce isarwa ce ko ba isarwa ba to ai da sai ya ce jiya na ce ku kawo abu kaza kun ki kun yi min hayaniya to ga abin da nake so in faɗa in ya faɗa da baki ya isar ne ko ku sai da rubutu da Allah daina tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albalagul mubin shine wajibinsa kuma yayi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to yace wa inna ma alaikal balagul mubin wal hidayatu bi yadillah shiriya ko a hannun Allah take fa fiha dalalatun ala anna an-nafaqata kama takunu ala al-muslimi takunu ala al-kafiri walau lam yahtadi wannan aya tana nuna mana cewa a nafaka ciyar da dukiya ba da dukiya taimakon dukiya tana zama akan musulmi tana zama akan kafiri walau lam yahtadi ko da bai shiryu ba ma'ana abewa kafiri ma'ana kai infaqi nan nafaka ala ake nufi ba wai wajibcin nafaka akan mumini da kafiri ba ita ake nufi ana nufin ka ba da dukiyarka al infaq imma ala al muslim wa imma ala al kafir yau ya halatta ka baiwa musulmi ya halatta ka taimaka wa kafiri mun gane wannan ya halatta ko da bai shiryu ba fali haza kala shi yasa yace wa ma tunfiqu min khairin ai ko abinda kuke bayarwa na alheri duk abinda kuka bayar na alheri ai qalilin aw kathir ko kadan ne ko mai yawa ala ayi shakhsin kana ko ma wa kuka bewa min muslimin wa kafirin ko musulmi kuka ba taimakon ko kafiri kuka ba fali anfusikum kanku kawai kuka ba ma'ana kar ku damu da wa kuka ba in kun ba wa kafiri dan kwadayin ya shiryu kar ku damu in ma bai shiryan ba ku dai dama ai dukiyarku da kuka bayar kun bayar dan waye dan kanku saboda ladan da ake samu a ciki shine abin da Allah ke nufi ai naf'uhu raji'un ilaykum amfanin ciyarwar taku ko ba da taimakon yana koma ne zuwa gare ku wa ma tunfiquna dama kuma ai ku mu'minai ba kwa bayarwa illa tiga a wajhillah sai don neman fuskar Allah ma'ana don neman Allah ya ba ku lada ya ba ku sakamako ya yadda da ku sai mana yace hadha ikhbarun an nafaqatil mu'minin as-sadirati an imanihim ga abin da na gaya mana wannan yana ba Allah madauki gina ba mu labari ne akan taimako ko ciyarwar da muminai suke yi wadda ta fito daga zukatansu masu imani saboda imaninsu annaha la takunu illa liwajhillah labari ne annaha cewa dukiyar da mumini ke bayarwa a ƙashin kansa abinda aka sani daga mumini shine yana ba da taimakon dukiyarsa ne don me don neman yardar Allah abinda aka saba daga mumini shine baya yin riya kaga wannan shi ma mafhumul mukhalafa yana nuna me ashe wanda ya riya imaninsa akwai na ƙasu domin halin muminai dai siffarsu ita ce ba sa ba da dukiya illabtiga a wajihillah ashe in ka samu wani ya ba da dukiya ibtiga a wajihil makhluqat to ya zama akwai tawaya a imaninsa baya cikin kummalul kummalul mu'mini wato mu'minai kammalallu kamilai yace li anna imanahum yamna'uhum anil maqasidir radiyya domin kuwa imanin su yana hana su wato duk wasu manufofi makaskanta ko wanda za su kai ga halaka wa yujibu lahumul ikhlas kuma imanin nan yana wajabta musu yin ikhlasi sai Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum duk abin da kuka bayar na ciyarwa na amfani na taimako na wani alheri to za a cika muku ladansa yau malkiyamaci tustawfauna ujurakum za a ba ku ladan ku a cika muku shi wa antum la tuzlamun kuma ku ba za a zalunce ku ba ai la tunqasuna min a'malikum ba za a rage muku shay'an wani abu daga cikin ayyukan ku ba wala mithqala dharratin ko da gurgudan ƙwayar zarra kama la yuzadu fi sayyi'atikum kamar yadda ba za a ƙara muku wani abu daga cikin munanan ayyuka a ce ga wani laifi baka yi ba a ce maka kai Allah maduki wannan cewa ba a zaluntar kuɗin nan wancan ya shiga wannan ma ya shiga Allah ba zai rage maka ladan ka na abin da ka cancanta ba ku duba ku gani rahamar Allah duk da cewa ba cancantar mu kai ba duka rahamarsa ce tunda mun yi ɗaya ya ba mu goma mun yi ɗaya ya ba mu ɗari bakwai ai ba cancanta ba ce rahama ce don haka to wannan din da ya faɗa a littafinsa cewa in kun yi zai baku to hakan zai baku ba zai rage ba haka kuma abinda ba ku aikata ba na laifi ba za a ɗauko zunubin wani a ce ku kuka aikata shi ba Allah baya zalunci thumma zakara masrifan nafaqati mu gaggauta mu gama wannan sannan Allah subhanahu wataala ya ambaci hanyar ciyarwa suwa ake baiwa sadakan nan ne ko zakkan nan ko taimako allazina hum aulan nasi biha mutanen da suka fi kowa cancantar a basu fawasafahum bi sitti sifati a wannan ayar ya siffanta ta da siffofi guda ya siffanta su da siffofi guda shida ahaduha na farkon su ita ce alfaqr tunda ita ya fara ce lil fuqara'i daya kenan wathani qawluhu fadin sa da yace alladhina uhsiru fi sabilillah ay qasaruha ala ta'atillah min jihadin wa ghairihi ma'ana wanda aka tsare dukiyar su ko kullum rayuwar su sun kiyaye kansu sun tsare kansu sun takaita rayuwarsu akan da'ar Allah da kuma ko jihadi da makamancin wannan fahum musta'idduna lidhalika mahsubuna lahu suna zaune suna jira a shirye suke kawai a zo a kira su yau a fita a zo a kira su ai kaza za su yi waɗannan sune alladhina uhsiru fi sabilillah kun gane wannan fasara duk mutumin da kamar mutum ne yazo ya ce gani yau ni na ba da kaina duk lokacin da ake son me yin abu kaza to a neme ni to wannan uhsira fi sabilillah kamar misali sai in dirran da za a kintsa a fita jihadi ku kira ni dirran da ake neman taimakon wani maraya ku kira ni dirran da za a tona rijiya a wani wuri ku kira ni to wannan ya takaita kansa shine uhsiru ya tsaye da kansa kamar ka ce ya sab ya sadaukar da kansa aya na faɗin wannan da Hausa ko ya sadaukar da kansa ga cewa ga manufar da ta taso a neme shi to shine abin da ke nufi uhsiru fi mahsubuna lahu kuma ana lissafa su a haka din cewa duk abin da ya taso irin wannan su za a nema athalithu siffa ta uku ajzuhum anil asfari gajiya wasu na tafiya ba za su iya yin tafiye tafiye ba li talabir rizqi saboda neman arziki ba su da damar tafiya fa qala sai Allah ya ce la yastati'una darban fil ardi ba su da iko ba za su iya tafiya ba a bayan ƙasa ai safaran safaran wanne iri littakassubi don neman abinci ba za su iya yawon fatauci ba ba inda za su iya zuwa kullum suna nan a gida to waɗannan mutanen a ɗauki taimako a basu arrabi'u na hudu ƙaunuku faɗin allah maɗauki wanda ya ce ya sabu humul jahilu agniya aminat ta'affufi jahilin da bai san halinsu ba yana tsammaninsu ya sabu ma'ai yana tsammaninsu yana tsammanin cewa su mawadata ne minat ta'affufi saboda kame su sun kame sun tsare mutuncinsu sun wato tsare kansu ba su kai ga roƙo ba yace wa hadha bayanu li sidqi sabrihim wannan bayani ne na gaskiyar haƙurin su wa husni ta'affufihim da kuma wato kyakkyawan kamewarsu alhamis siffa ta biyar annahu qala yana cewa ta'rifuhum bi simahum kana sanin su da alamarsu alamominsu ai bil alamati allati dhakaraha Allah fi wasfihim da alamar da Allah ya ambata dangane da a cikin wato siffofinsu wa hadha la yunafi qawluhu wannan baya nufin korewa fadin sa da yake cewa yahsabuhumul jahilu agniya ma'ana wanda bai san halin su ba yana zaton su kaza ma'ana saboda kamewa yana zaton su cewa mawadata ne amma ai rashin sanin nesa amma a haƙiƙa ne su ɗin ba su da shi kun fahimci abin wannan bai saba wancan ba yace fa innal jahila bi halihim laysa lahu fitnatun yatafarrasu biha ma hum alaihi wanda yake bai san halin su ba bai san yanayin su ba to ba shi da fitna fitna shine saurin hangen nesa fadaka intibahi da wuri wato kwakwalwa mai gano abu da gaggawa ya tafarrasu wanda da firasarsa zai amfani ya gano abin da yake ba a bayyane yake ba ai mun san firasa mun karanta lamarinta a darasin alfurkan ko yawwa firasa shine idanka daga ganin abu kace abu kaza ko zai zama kaza akwai alamar kaza ne wannan shine tafarrusi ya tafarrasuna biha ma hum alaihi wa amma al-fatinu amma mutumin da yake faɗakakke mai kaifin ƙwaƙwalwar da zai iya gano abu almutafarrisu mai iya hangen nesa ya iya gane abu ya ƙwaƙwalo abu ya gano shi kawai daga alama fa mujarradu ma yarahum daga ganin su kawai ya arifuhum bi alamatihim shi zai gane su da alamar su as-sadisu alama ta shida qauluhu fadin sa da yace la yasaluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane da naci ai la yasalunahum su'ala ilhafin nan yana nufin ba sa tambayan mutane ko ba sa roƙon mutane roƙo na naci ai ilhahin shine naci bal in sadara minhum su'alu ko da za su yi roƙo idza taju lidhalika in sun buƙaci haka lam yulihu alaman sa'alu ba sa naci akan wanda suka roƙe shi din ma'ana ko da za su yi amma a asali kamar da wasu malaman suka faɗa ba malam anan ba korewa hatta roƙon ba sa yi in kuma za su yi to ga irin wanda suke yi ba mai naci ba ya ce fa ha'ula'i aulan nasi waɗannan su ne suka fi cancanta a mutane wa a haƙƙuhum kuma su suka fi cancanta bis sadaqati a basu sadaka a basu zakka lima wasafahum bihi saboda abin da Allah ya wasafta su da shi min jamili sifati na siffofi masu kyau wa amman nafaqatu min haythu hiya amma ba da taimakon da ci da dukiya a ƙashin kanta ita ala ayyi shaksin kana ko gawa aka baiwa fahiyar khairu to duk alheri ne wa ihsanun kyautayi ne kyautatawa ne wa birrin kuma dai da'a ce yuthabu alaiha sahibuha shi wanda yayi ana bashi lada akai wa yu'jaru kuma ana biyan sa fali hada qala don haka Allah madauke ce wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka bayar na alheri kuka ciyar to Allah subhanahu ta'ala yana sane da shi thumma zakara halatul mutasaddiqin sannan Allah ya ambaci halin masu bada sadaka fi jami'il awqati a kowane lokaci ala jami'il ahwali a kowane yanayi fa qala sai yace alladhina yunfiquna amwalahum mannan madanda suke ci da dukiyoyin su fi sabilillahi a hanyar da'ar Allah da kuma hanyar neman yardar Allah ba a hanyar abubuwan da Allah ya haramta ba da abin da Allah baya so da kuma sha'awoyin son zuciyarsu billaili wannan hari cikin dare ko da rana ma'ana da wuni sirran abu a ɓoye wa alaniyatan kuma a bayyane falahum ajruhum ladan su yana nan inda rabbihim a wurin ubangijin su mun yi maganan indiya ba kuma ta me ake nufi da ita ba ai ajrun azimun suna da lada babba na wato na alheri a wurin ubangijin su wanda yake mai jin kai wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu idza khafal muqsirun idan masu takaitawa sun tsorata to su waɗannan ba tsorata ba wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba idza hazina al mufarritun idan masu sakaci sun yi nadama fa fazu bi husul al maqsud al matlub kun ga sun ci nasara sun samu abin da ake nema su samu kuma sun tsira daga sharri da ake wato gudu ake tsoro walamma kammala ta'ala halatul muhsinin ila ibadihi yayin da Allah maɗaukaki ya kammala wato halin masu kyautatawa zuwa ga bayinsa bi anwa'in nafaqati ya kyautata musu da wato ta hanyar ko kuma su suka kyautatawa bayinsa da ciyarwa da dukiya to zakara halatal zalimin sai Allah ya ambata mana kuma halin azzalimai almusi'ina ilaihim masu cutar bayin Allah kun ga sakamakon masu taimakon bayin Allah gashi an faɗa yanzu abin da zamu ji nan gaba shine azzalimai masu cutar bayan Allah masu karbar kudin mutane da riba shine darasin mu na gaba insha Allah Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya sare mana al'amura wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk